بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne kasar na takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun musala musala hadith a ƙarƙashin littafin nuhbatul fikar na al'imam ibn hajar al-asqalani allah gafarta miki a yau da muke magana yammacin juma'a goma ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da hudu ga watan agust shekara ta dubu biyu da shida muna ƙarƙashin nau'i na biyu na daga dalilan da suka sa ake in karɓar hadisi inda malami magana dangane da almardudu li sababi ta'anin firrawi me yasa ake in karɓar irin wannan hadisi saboda an soki mutuncin mai riwayar ne shi malami yake sun mafa'anu in ma an yakuna li kazibin rawi au tuhumatihi bi zalika au fuhti ghalatihi أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه dalilai guda goma ɗin nan mun karanto su yau za mu fara sharhin su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala yake sun mafa'alu sannan su sukar mai riwaya me yasa ake sukar mai riwaya sai ma ya kawo ɗayan dalilai guda goma ne biyar daga cikin dalilan suna komawa zuwa ga halinki biyar kuma suna komawa zuwa ga haddaki sai yake in ma an ya kuna likahidin rawi ko dai ya zama an soki mai riwaya ne saboda yana da ƙarya shi maƙaryaci ne sai aka soke au tuhumatihi da zalika ko kuma tuhumar shi da ita ƙarya ɗin waɗanda yanzu muna karanta ne muna fassara za mu sharhin su ɗaya bayan ɗaya tuhumar mutum da ƙarya za mu magana a kan me ake nufi da tuhuma yaya ake tuhuma wata irin tuhuma wane ne ya cancanta ya tuhuma sannan ta zama tuhuma ko ta tuhumantu au fuhti ghalatihi ko kuma yawan kuskuren shi ne riwaya ɗin da zama mai riwaya yana da yawan kuskure au ghaflatihi ko kuma ghafalai kuma yana da gafala ya karɓi hadisi wurin kowane sakarai kuma ya ba kowane sasa ta hadisi au fiskihi ko kuma fasikancin shi tare da cewa ƙarya fasikanci ce amma sai aka ware ƙarya ta zama wani nau'i daban a nan sai zama fasikanci kamar zina shan giya luwaɗi au wahani ko kuma wahani shine ruɗani ya zan magana ɗaya ce amma ya ruwaito ta da lafuzza daban-daban farillan alala ya ce guda bakwai ne gobe zai ce guda tara ne jibi zai ce guda goma ne za ka malam ka ce guda bakwai kuma ran nan sai ce eh bakwai ne sai ne ce a ya kuma tara ka ce sai ce ya haƙuri eh tara ne ya hamu ce wato yana da istiraji akan abin da yake faɗi ba shi da tabbata akan abu ɗaya au mukhalafatihi ko kuma yanzu yana ruwaito hadisi yana saba wa ɗan ajinsu ko yana saba wa amintattu ko yana saba wanda ya fi su aminci au jahalatihi ko kuma jahalati ya ba a ma san su ba gaba daya ko kuma an taba jin sunan su amma ba a san halin su ba au bid'atihi ko kuma bid'a shi anan ne zamu magana akan me yake bid'a din yaya ake nufi da sauran abubuwa makamanta au su'uhi ko kuma munin haddashi to duk zamu magana dai dai dai dai insha Allah kamar yadda za a ji daga yau din nan fal'awwali na farko da aka ce ko dai ya zan an ƙi karɓe ne saboda ƙaryar mai riwaya in har ya zan an ƙi karɓan hadisi kaza saboda mai riwaya makareci ne falmaubo wannan hadisi ya zama maudu'i an gane wa ba'a ya ba'u maudu'an maudu'in hadisi hadisin da aka ƙirƙire shi aka ƙage shi ƙarya ce zuzurutun ƙarya yake nufi da maudu'i asalin kalmar a larabci wa ba'a tana nufin ajewa ko saukewa ko makamantan haka kuma tana nufin iskira ƙirƙirar ƙarya baka ji ba gani ba to kana ya ba'u a hadisa ala rasulillah ya kasance yana ƙirƙirar hadisai yana danganta su ga manzon Allah alwadu a nan lughatan ƙirƙira an gane ko to dangane da matsala ta hadisi maudu'i jama'a matsala ce yadda yake bai kamata a tsaya ainihin wato a yi bayanai sako-sako a kai ba don haka za mu sha karatu ne yawa yau tun daga abubuwan da za mu ɗan tattaɓo daga wanda malam zai faɗi a cikin sharhi da kuma waɗanda za mu ishara ko mu karanto a cikin wasu littattafai ƙarya dai haramun ce to amma ƙarya mafi muni ita ce yi wa Allah ko manzon shi ƙarya wa man azlamu mimman istara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas ko bi ghairi ilmi wa yafi zalunci fiye da wanda yake kirkira ƙarya ya danganta zuwa ga Allah mutum ce an mai wahayi a halin ba a yi musu wahayi ba ko makamantan haka ya zo karar a cikin hadisin da al-Imam Muslim da Ibn Hibban suka ruwaito sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kada ku yi mini ƙarya domin yi mini ƙarya ba kamar yi wa wani daga cikin ku ƙarya ba ne don kuwa wanda biyo mini ƙarya to ya tattali mazaunin shi a wuta to a nan ne sai aka samu da yawa daga cikin malamai suka ce lalle ƙarya tana daga cikin manya-manyan kaba'irai amma sai aka samu wani babban malami na ilimin usul al-imam asirati ita cewa ƙarya kafin ce wanda biyu ya ƙarya ya kafirta to wallahu a'lamu amma dai mafiyanci malamai sun tafi akan cewa babu shakka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya tana daga cikin laifi mafi ainihin girma yaya ake iya gane ƙarya ainihin a cikin hadisi akan iya gane ƙarya a cikin hadisi ta hanyar shi wanda ya ƙarya ya yi ikirari ka fito ya ce jama'a gaskiya kaza kaza kaza to ƙarya ce to ana iya gane hakan ɗin ƙarya ne tare da cewa wannan kuma ba yanke ba don ta iya yiwa kuma ya zan ƙarya ce nan ɗin ma yayi ya faɗi hadisi sai hadisi ya zama gaskiya ne amma kuma sai sai ya ƙarya ta ya ce ƙarya ike yi da yake ƙarya ne ina fata an gane amma dai hanya ce wadda take tana da inganci wajen a gano ƙarya shi ne wanda ya faɗi hadisi ya zai ce gaskiya hadisin nan ƙarya ne kamar wani nuwa wanda yake yana wa'azi a masallacin juma'a duk juma'a yakan kwashi hadisai ya je wa'azi da daga baya zai furci da cewa waɗannan hadisai duk ƙarya ne aka ce to me yasa kai wa annabin ka ƙarya yace ya ga mutane sun daina karatun alƙur'ani sun koma suna karanta ainihin fiqh na al-imamu Abu Hanifa da kuma ainihin sira da magazi ta ibnu ishaqa sun watsar da alqur'ani yake shi yasa ya bi kowace sura sai ya dube ta sai karara wata ƙarya sai ce annabi ne ya faɗi misali wanda biyu ya karanta suratul waqi'a kowane dare to ba zai yi talauci ba yanzu ka ga wannan hadisi in ya zo cikin talakawa ai kullum za a yi ta karatu suratul waqi'a ko saboda dama ga talauci ya iki mutane sai aka ji kuma yau ai aikin lada ne ma za ka yi kuma Allah ya gusar da talauci to saboda haka sai zan ire iren waɗannan hadisai sai suka samu karbuwa a wurin mutane amma kuma ga su ƙarya ce ba wai ainihin gaskiya ba ce wani lokacin ana iya ainihin gane ƙarya saboda irin yadda tarkibin lafazi yake wato yadda aka shirya maganar idan kai ka ƙware da karatun sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ilimin larabci sosai abin da ya shafi nahwu da sarf ka kware game da balaga sannan ka kware dangane da ilimin usul akwai hadisin da ana faɗi za ka san wannan ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda ne saboda a cikin su akwai ainihin masin kan gado na magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mutum ne mai matukar fasaha za mu kawo misalan waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala daga cikin abubuwan da suke ɗiban mutane suke yin ƙarya akwai neman suna neman mutum suna a ce ai yana da hadisai da yawa da makamantansu to za mu magana akan waɗannan abubuwa dai da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki ya ainihin shiryar da mu to gaba gare ni nan akwai littattafai da yawa waɗanda na zo mana da su don su zama mana misalai ga littafin usulul hadith na addoktor muhammad hajjaj al-khatib wani babban malami ne wanda ainihin wato a jami'a ta damascus a da a yanzu ban sani ba ko yana da rai dan gani na da shi gaskiya yanzu ya kai wajen shekaru shida kuma a lokacin ma ya tsufa tikit to ban san yanzu ko yana da rai ba ga kuma littafin as-sunnatu wa makanatuha fi tashri'il islami ita wannan ya rasu na Dr. Mustafa As-Subai shi ma mutumin kasar Syria ne mutumin kasar Sham sannan ga as-sunnatu qabla at-tadwin shi ne wancan littafin usulul hadith shi ya rubuta shi Dr. Zaj Al-Khatib sannan ga buhusun في تاريخ السنة المشرفة duk waɗannan littattafai ne waɗanda sun tattauna game da waba a cikin hadisi sannan ga kuma wani dokar shi ne alwadu fil hadisi ƙarya a cikin hadisi duk waɗannan buhu abin da ya kamaci ɗaliban ilimi su karance su gaba ɗaya domin ba ka da wani aiki kai ɗalibi wanda ya wuce karatu to kamata ya ce duk waɗannan buhu ɗin aƙalla yanzu a samun muku da su a photostat kowa ya je zauna sai ya karance su gaba ɗaya sai ka adana su sa'ad da duk matsala ta taso irin wannan kana da abin cewa ke amma bai yiwuwa matsala ta taso yanzu an zo masallacin juma'a baka taɓa karantawa ba wani yaro ya je ya jawo rigima saboda ya ɗan yi na wadi ya ɗan iya karatu ba na hau ba ba wasali ya biya ya rigima ko kuma ku ne manyan malamai ba yadda za ka iya sarrafa rikici saboda baka taba karanta ba san da kake ɗalibi dan haka kana ɗalibi kake tara ilimi san da ka zama malami to kai bahisi ne mai bincike ne akan masa'ili bincike kuma baya yiwuwa sai in ka san wani abu ba a taba koya maka na hau ba kana ɗalibi har ka zama malami baka san na hau ba nan da aka ce a je a yo bahasi akan asma allati tunfa'u bil waw bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya aje ayo bahasi a rubuto bahasi yadda kai shiga daka haka ka fito kanka ba komai sai majina dan baka taɓa yin komai a rayuwarka ba na koyon ilimin kana ɗalibi yanzu da ka zama malami baka da abin da zaka ce ina so zan dan ainihin wato yi amfani da wannan dama in ɗan tsukuro mana kaɗan na daga ainihin wato abubuwan da waɗannan malamai suka faɗi amma kamar yadda na ce na yi burin a ce kowa ya samu ainihin wato waɗannan abubuwa ɗin Allah maɗaukacin sarki ce mu mu malamin a nan gashi littafin usulul hadisi ne na ɗauko gaba gare ni a cikin sashi na 445 ya kawo asbabul wada sabibban da ke sa ake yin ƙarya za ku yi mamaki yaya kana musulmi za ka yi wa annabinka ƙarya to kun ga su malamai ba tsayawa za su su kalli abin haka a irin dube na yan zuhudu ba sai ka yi wa annabi ƙarya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu a'a su malamai masu ilimi duk abin da ya faru sai su ne yake jawowa sai a dubi akwai dalilai da suke sawa daga ciki akwai al'ahazabu siyasiya akwai ƙungiyoyi na siyasa ra'ayi ne nake goyon bayan siyasar wane wadda ta shafi addini yace in kirkiro hadisan ƙarya in ce ai ma annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza game da wane to wannan malamin ya tattauna su ɗaya bayan ɗaya sannan malam ya kawo ainihin wato alƙasasu masu wa'azin turmi ana ce musu masu wa'azin turmi ne a ƙasa hausa don da in suka zo gari sai a kawo turmi a aje musu sai su zauna a tsakiyar anguwa da fitilar ruwa su zo su zaunar da tsofaffi a ƙasa su ta ƙarya ƙarya suke kai amma kuka za a yi kai saboda sun iya tsara ƙarya in sai ake ce musu masu wa'azin turmi ina fata an gane akwai kuma waɗanda suke yi domin ta'assubanci goyon bayan wata ƙabila ko wani gari ko wani limami na fiƙihu akwai kuma tsabar san addini amma kuma ba a san addinin ba jinjirutun jahili ne amma yana san addini to sai ta ƙarya ya ta ƙarya da nufin gyaran addinin wai kuma yake yi to akwai ire-iren waɗannan su ne kaɗan daga ciki bari ku ji daga ciki sai ke cewa kana awwalu ma zahara aqiba fitnati ko aqaba fitnati amirul mu'minin Usman ibn Affan radiyallahu anhu fi'atul imam Ali fitinar farko da ta faru bayan kasa sarkin muminai sayyidina Usman ita ce kafa kungiyar wato shi'a ta sayyidina Ali wa hizbu Muawiya da kuma kafa kungiyar Muawiya thumma zahara al-khawarij idan mutane suna haɗe kansu a haɗe in suka rabu to a tsakiyar rabuwarsu kuma wata ƙungiyar za ta fashe bullowa to abin da ya faru kenan da ƙungiyar sahabbai ta fashe aliyu ya ja nan mu'awu ya ja nan saɗaɗar sai kuma hawarijawa suka bullo a tsakiya ina fata an gane to hawarijawa sun bayyana ne ba da waƙa'ati fasiyin bayan an yi bugawa tsakanin sayyidina ali da ainihin wato aisha wa sanata la walidi ijazin asar hadhihi al-ahbab fi wadi al-hadith malam yace za mu dan tattauna a takaice irin tasirin waɗannan ƙungiyoyi wajen ƙarya a cikin hadisai awwalan na farko asar shi'a wa khusumuhum fi wadi al-hadith tasirin da shi'a suka yi da kuma abokan faɗarsu a wajen yin ƙarya a hadisi قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه كجي ادلس in za ka yi hujja da maganar mutane ka ɗauko daga gare su ibn al-hadid dan shi'a ne kuma ba mu utazale ne kun san ita shi'a tarka tarka ce yanzu a nan Najeriya za ka ga dan dariqa dan shi'a dan tijjaniya dan shi'a dan qadiriya dan shi'a dan ba ruwan mu dan shi'a dan boko dan shi'a ina fata an gane saboda shi a in suka zo akwai wasu abubuwa da suke bayyanawa na yaudarar mutane na haka sai ka ga mutane da yawa sun yaudari sun je da ne in ba haka ba ibn al-habib ba mu'uta zale ne amma kuma sai su da shi'a na haka in yana rubuce rubucen shi sai ka ji ga mu'uta zulanci da shi'anci yana da sharhi na nahajul balaga sharhin littafin nahajul balaga da aka ce an tattara zantukan sayyidina ali littafi mujallabi guda ne amma shi sharhi da ya mujallabi talatin da biyar yayi sharhin na hajjul balaga ga abin da ya faɗi ya ce inna aslal akazib fi ahadithil fada'il asalin ƙarerayi game da hadisan falaloli kana min jihati fi ayati ta bangaren yan fi ayata su kun ga adalci fa innahum domin kuwa su yan fi awaba'u fi madda'il amr tun farkon al'amarin rikici sai suka kirkiri a hadisa muktalifa hadisai daban-daban fi sahabihi fi fa'idihi game da sayyidina ali suka kirkiri hadisai na ƙarya yawa suka kaga hamalahum ala wadi'iha adawati khusumihim abin da ya kai su shine kiyayya da abokan faɗan falamma ra'atul bakariya ma sana'ati fi'a وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث kuma masu goyon bayan ɗaya ɓangaren da suka ga irin waɗancan hadisan su ma sai suka tashi sai suka ƙirƙiri nasu hadisan su ma sai suka kawo falalan nasu shugaban shi ne mu'awiya kun ga duk sun ɓace ke kamar yadda a lokacin ashura yan shi'a suka ƙirƙiro hadisai na ƙarya game da baƙin ciki da kuka da ƙarerayi a wannan rana ya ka samu wasu jahilai su ma sun suka ƙirƙiro hadisai na farin ciki da annashuwa da bukunkuna a wannan rana dukansu waɗannan sun ɓata akwai kasar da ne guda goma sunan kasar ɗin tasu'a da ashura na bayyana waɗannan gaba ɗaya ɓatattu ne da masu bayyana baƙin ciki ranar ashura da masu bayyana farin ciki duk sun ɓata na Hussein shahada ya a wannan ranar shahada da ya ta zama lazimi kuma kowa sai ya zubar da jininsa a ranar kowa sai ya yi kuka a ranar babansa aliyu ba shahada ya ba babansa ai ya fi shi daraja yanzu ma ba sai a rinka bikin ranar ba in haka ne to kuma in ba kin Allah ba dan ne dan yau aka kashe jikan manzon Allah kai kuma wasu na bakin ciki kace kai kuma bari kai farin ciki kun ga an ya zama demokradiya ba addini ba ina fata an gane to kun ji maganar da malamin ya faɗi ta nan tana cikin littafin na hajjul balaga mujalladi na uku shafi na ashirin da shida to wannan ke nan jama'a kamar da na ce nan ina ɗan talhisin abubuwan ne za ku je za ku karantu don biya kamata a yi photostat na waɗannan abubuwa ku je ku samu ainihin ku karanta su to daga cikin hadisan da su ɗan shi'a suka ƙirƙira ku saurara ku ji ووضعوا في علي رضي الله عنه وذريته وشيعته غير ذلك وتسين تنكروا حديثي دقا كتي داسو وفي وموضع سري وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي وفينا وندني وفيا wanda kuma shi ne wurin sirrina kuma shi ne halitta ta ga iyalina kuma shi ne mafi alherin wanda na bari a bayana to shi ne ali wannan hadisi ƙarya ne ku karanta littafin alfawa'id majmu'a fil ahadith mawdu'a wannan littafin gashi na zo da shi al-imam saukani ne ya rubuta kun ga kuma saukani dan shi'a ne amma shi'a zodiya wannan wata magana ce wadda sai wani lokacin za a warware ta yaya shi an shi zodiya ya shi an shi saukani saukani ne littafin nailal awtar da littafin asailul jarrar da littafin adurrul bahiyya dan shi'a ne amma zai biya irin ta kasar yaman a ciki da kan shi wannan littafi alfawa'id majmu'a fil hadith al mawdu'a ya tsaye ta wannan hadisi to sun kirkiro wasu hadisan ma daga ciki suke cewa annabi ya ce ya ali inna allah ghafara laka wa li dhurriyyatik wa li walidayk wa li ahlik wa li shi'atika wa li muhibbi shi'atik ya kai aliyu Allah ya gafarta maka da zurriyarka da iyayenka da iyalanka da yan shi'arka da duk wani mai son shi'arka ma ƙungiyarka Allah ya gafarta ni wannan hadisin ma yana nan a cikin wannan littafin maudu'i ne a cikin littafin alfawaid majmu'a to yayin da su kuma ɗan ɗaya ƙungiyar suka ga haka su kuma sai suka ƙirƙiro wasu hadisai suna son su bayyana falalolin abubakar da umar da usman da muawiya tare da cewa fa kun sauna abu mamaki akwai ayoyi da yawa akwai hadisai da yawa game da falalar sayyidina ali ingantattu ba a bukatar waɗannan na ƙarya amma jahili bai iya goyon baya ba jahili bai iya goyon baya ba madadin su ɗibo hadisai ingantattu da ayoyi da suka zo akan su sayyidina ali da su da ahlul bait sai suka je suka ɗibo na ƙarya sai suka yi ta kwarmatsawa su kuma waɗancan jahilai da ke cewa ahlus sunna ne wai don su baiwa waɗannan haushi sai suka ɗau abincin da demokuraɗiyya ce kuma sai suka sha dare suka ƙirƙiro wasu hadisan ƙarya na wani falalar abubakar da umaru da usman da mu'awiya ya ina ayoyi da suka yi magana a kan falalolin abubakar da umar da usmanu da mu'awiya ina hadisai ingantattu sai su ɗibo su kawo amma kun ga duk faɗan na jahilai ne shi yasa da ka zauna da jahilan yan shi'a in ka yi ilimi na sunna hankalinka zai tashi za ka ji babban malami a cikin su sai ka ga ɗan firamare six na ahli sunna wanda ya koyi ya horu a ilimin hadisi sai ga zai warga ba in ka je ka zauna da kantar neman malami da ke cewa shi ahli sunna ne wanda bai san komai ba a sunnar sai ga cewa ɗan firamare na aji shida wanda ya gogu a cikin sunna zai warga ba to idan idan waɗannan su ne suke faɗa da junansu wannan ya kawo matattun hadisai waɗannan ma su kawo shi yasa in kai ka zo a matsayinka na malamin sunna za ka yi aiki a kansu to sai kowa ya ji ba ka yi da inda duk ƙarya dama suke hujja da ita ina fata an gane to shi yasa karka rudu da yawan rawani da girman riga da tsawon carbi amma ka yi karatu Allah ya taimake mu yayin da waɗannan su kuma suka ga haka su ma sai suka ƙirƙiri hadisai daga ciki wai aka ce wai abdullahi dan abi aufa yake ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallama muttaki'an ala abi ala ali naga annabi yana kasin da ya jingina jikin ali wa idza abubakar wa umar aqbala sai ga abubakar da umar sun fuskanto faƙala sai manzon Allah ya ce ya abal hasan a hubbahuma ya kai baban hasan ya kai aliyu ka so abubakar da umar fa bi hubbi ma tadkhulu aljanna sai fa in kana son su zaka shiga aljanna to kaga wannan ƙarya ce zunzurutun ƙarya tana nan a cikin wannan littafin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a da kuma littafin tanzihu shari'at al-marfu'a an al-akhbar shari'at al-mawdu'a na al-kinnani kenan da kuma wani hadisi da suka sake kadawa suka ce wai annabi yace ma fil jannati shajaratun illa maktubun ala kulli waraqatin minha la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان ذو النورين وباب وتبكي أتين الجنة سيدي لما جنين تأربوتا لا إله إلا الله محمد رسول الله باب الله تعالى جسيا شيء الله محمد من زم الله ني أبو بكر من جسياني عمر من غير دبي قرياني عثمان كما ما أبو تين حسي بلا دين والدنيا لجنة تكين الجنة سيدي أتربوتا wannan ma zuzurutun ƙarya ce tana nan cikin wannan littafin alfawa'id al-majmu'a to kun ga daga nan za ku gane malamin da ya karatun ilimin hadisi za ku fara gane sirrin da yasa zai ta karawa da kungiyoyi da ɗariƙo ke saboda yanzu nan idan da ɗan shi'a anan hankalin su zai tashi idan da jahilin ahli suna da ke ɗigo irin waɗannan tarkatarkar su ma hankalin su zai tashi don duka an ƙaryata buga su duka hajar kasuwancin nasu an wargaza ta sai su yanzu ne zai daidai yo ai gaskiya tana nan cikin qur'ani da hadisai ingantattu dukkan ku da yake sasashe ne sai kuka bari kuka koma ƙarya alwada'u fil hadith ma hadha sabab wa huwa al ahzab siyasiyya kungiyoyi ne na siyasar addini ya ja waɗannan ƙarirai to ka ji wannan kenan na biyu akwai al khawarij al khawarij wani abun mamaki su bai tabbata ba ma suna yin ƙarya don su hawarijawa a wurinsu kuma ma ƙarya kafirci su don su ƙa'ida ita ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha wadda kayi zunubi to za ka shiga wuta har abada don haka ƙarya hawarijawa su ba sa ƙarya ina fata an gani sai sa wani abu mamaki za ka ga hadisansu da yawa ana ruwaito hadisansu a cikin abin nan a cikin sahihul bukhari da muslim sai a hankali za mu zo babi akan maganar bid'a sai magana dangane da riwaya khawarija da shi'a da makamantar za ku je da bayanai suke dalla dalla ana riwaya ko ba a riwaya ne tantancewa a kai za su sannan na biyu akwai zanadiqa zanadiqa a da'ul islam su kuwa sun ƙirƙiri ƙarya ne don su nuna musulunci ma aikin banza ne musulunci ma wasan yara ne misali su ne suka ƙirƙiri cewa sanda Allah ya halarci hurufin hijaiya alifin ba'un ta'un kaza kaza sai ya ce duka su faɗi su musu sujuda dukkan hurufin hijaiya wai sai suka yi wa Allah sujuda sai Ali ya ce shi fa ba zai ba sai Allah ya ce to tun da kai ba za kai ba to kai za a baka a tsaye don haka kuka ga kowa wani yana zaune wani yana durƙushe amma alu a tsaye shi to ne shi yawa Allah ya kiyan su juda shi ne iblis ɗin huru in ka dubi ba tana da ɗigo kujerar zama jinin haka sa'un yana da na to amma alu wai girman kai ya ce yanzu don Allah wanda ya zo yana bahasi game da islam in yana karanta irin waɗannan hadisan zai ce ma a ce musuluncin ma shirme ne waɗannan a ada'ul islam su zana duka jama'a sanin su yayi yawa ina son zan yi muku lacca ta musamman wata ran game da makircin zindiƙai game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da suka yi makirci ta waje suka yi ta waje suka yi ta waje sai suka dawo ciki suka koma suka fara rubuce-rubuce to tsarki ya tabbata ga Allah ta hanyar wannan ilimi mai albarka na ilimin musalawal hadisi gaba ɗaya sai aka fallasa a filin da aka gano su akan rubuce-rubucen da suka fara yi sai kuma suka sake ɗaukar wata hittar wannan hittar ita ce muke fama da ita har yau don ita sharri ce kun ga kafiri yana da daɗin faɗa amma munafiki yana da wuya faɗa don in ka zo kana yaƙar kafiri duk duniyar musulunci za a goyi baya to amma mutum ne kun haɗa sahu an yi iƙama kun yi sallah ɗaya ana sallama sai ka kike su da mali ka haudu kan ka ce wannan kafiri ne a ce yanzu ku yi sallama haba to munafiki yana da wuya fada sai su waɗannan yahudawa sai suka rinka ɗiban 'ya'yan musulmi suna zuwa suna karantar da su suna lalata musu tunani in suka lalata musu tunani sai su cin kuɗin su duniyar musulunci sai su ta rubuce rubuce misali akwai abu rayya abu rayya ya yi rubuce rubuce ya ci mutuncin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe akwai ahmad amin ya yi littafi buhal islam fajirin islam asrul islam ya ci mutuncin musulunci gaba ɗaya a cikin waɗannan littattafan saboda da idan jalatar ne zai rubuta abu a ce ai wannan da yahudu ne ba za a yi da shi ba jalatar sai ya ɗauki ahmad amin sai ya karantar da shi sai ya tsira mai waɗannan irin tunanin nashi sai ahmad amin sai zai na rubutu sai a ce ai ahmad amin ne ya rubuta musulmi ne amma musulmi ne da fikira ta yahudu to kun ga irin waɗannan su suka fi sani a cikin wannan tsarin ne wannan malamin ya fito wannan malam mai usulin mai mai littafin as-sunnah wa makanatu ha sitta sirrul islam za ku ji tausayin wannan malamin tarihin rubuta littafin nan yana dan makaranta saurayi ne matashi wani malamin su ya je yayo karatu a ƙasar faransa yanzu ba za ku mamaki ba jama'a digiri na musulunci a ƙasar ingila ko faransa ko jamus ba za ku mamaki ba yanzu akwai wani babban shehi sufi ne na ɗariƙar tijjaniya a ƙasar nan yana zagin mummuno karatu a makka da madina yana cewa wahabiyawa wahabiyawa amma babban ɗansu kuma a ingila yau karatun musulunci babban ɗansu a hannun yahudawa ya digirin farko da na biyu da na uku har ya zama dokta na musulunci amma a hannun yahudawa amma ɗansu bai zama aibi ba amma mun yi karatu maka da madina sai ce mun yi wurin wahabiyawa to ahmad amin mustafa subai malamin su ya je ƙasar faransa ya yi karatu na musulunci sai zai na lacca zai na lacca zai zo magana karɓar hadisi sai ya ɗauko abu huraira cikin sahabbai ya rugu-rugu da shi daidai cikin tabi'ai sai ɗauko al'imamu Muhammad ibn Shahabin Zuhri ya rugurgu da shi daidai cikin atba'u tabi'ina sai ɗauko Imam Malik ya rugurgu da shi lacca sai malamin ya kira irin lacca general lacca da za a kira kowa ya zo a yi lacca Ahmad Amin Mustafa Suba'i da ya wannan lacca sai hankalin shi ya tashi yawan aka ce babu Abu Huraira cikin sahabbai a wajen riwaya ai an rufe mafi yankin hadisan musulun da cikin tabi'ai naka ce babu muhammad ibn shahab bin zuhri an yi barna cikin atba'u tabi'in in aka ce babu imam malik ne ya rage kuma a sunna sai ce shi yana son malamin ya bashi kofin lecture da ya bashi kofin lecture ya je karanta to da ahmad amin ya saurari wannan lecture da mustafa subai ya saurari wannan lecture ya karbe ta ya je ya karanta ta sai gane tsayya a ce malamin nasu gaba ɗaya an guluce da kan zabo yahuda ne so karantar da shi musulmi ne amma ai da yahuda ne kawai da sunan musulmi shi ne sai rubuta wannan littafin falasta sai rubuta da ya rubuta shi ne shi ma sun rinka aika da goron gayyata kowa ya zo shi ma zai yi lasta a sunnatu wa makanatu har fi tasirin islami sunna annabi da matsayinta game da kafa shari'ar musulunci waye zai aka ce ɗalibin nan ne ɗan 300 level a ina kullatu shari'a in shi kenan malamai biyu suka to hadda wannan malamin nasu sai suka zauna ya nutse ya ɗauki izza kawai ya fara lacca kamar shi babban malami ne Allah yana lacca sai Allah ya fahimtar da malamin nasu sai ce wallahi Mustafa yanzu kawai da ni yace wallahi ba a ce da yahudu na kadan gane kuma maraji da mustafa su ba iya ɗibo shi ne wannan malamin ya ɗibo amma matsalar da ke faruwa da yahudawa da ɗan shi'a in suka zo ba su ɗauko hujja da ke cikin littafi daidai sai su datso iya inda suke so misali sai da yahudu ya ce masa kai kana wahalar da kanka kana sallah wuta za ka kaso ne dalili ce ce a qur'ani ne ce fa walil musallin azaba ta tabbata ga masallata kuma kai ga kana sallah Qur'ani ne ce ba wani abu ma ba daga wani ne tako to kaga idan baka san Qur'ani ba sai ka ce a a'a a ka'ida ko ma qur'anin ka je ka ga inda ya dauko za ka ga ai cewa ya fawailun lil musallin bai ce fawailun lil musallin ba ai fa'ida ka iya nahau da sar fa'ida ka iya ilimin usul fawailun lil musallin alifun da lamun na ma'arifa anan yana isara ne zuwa ga ne zuwa ga wasu nau'i na masallata na haka in ka zo da hausa ba kira za ka azaba ta tabbata ga masallata ba sai ka ce azaba ta tabbata ga masallatan ba allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke sakaci game da sallah amma gaci azaba ta tabbata ga masallata haka suke fasara to ai sai a ce cewa ya fawailun lil musallina bai ce lil musallina ba ya kawo shi mu'arraf bai kawo shi munakkar ba wannan al-ma'rifar da ya kawo tana komawa ne zuwa ga ainihin wasu nau'i na masallata to a takaice abin da nake so in nuna a nan shine Mustafa su ba iya zai rubuta wannan littafi da zai rubuta wannan littafi sai ya dan wannan littafi ya buɗe ƙofa a duniyar yau game da waɗanda suke bincike a cikin bayani dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri in shigo da wata magana na kun ga Mustafa su ba ibrada ne ɗan brada ne ɗan ikhwan ne abin da yasa na san a Najeriya ba a san ƙungiyar ikhwan ba ba a san ƙungiyar brothers ba a najeriya in aka ce brada wai shi a wannan karya da jama'a bradanci daban shi an ci daban bradanci ikhwanul muslimu na ƙungiyar asalin banna ce ƙungiya ce ta gwagwarmayar kafa gwamnati amma ba ta ta habibi ba akwai ahli sunna a ciki akwai ɗan shi'a a ciki akwai ɗan ɗariƙa a ciki cikin sa hasalin banna ma ɗan ɗariƙa ne don yana wazifa kuma yana maulidi su sai da kutub kuma mai cikin sunna su kuma su ne ahli sunna ciki da irin su waɗannan Mustapha Subai da irin su alhalal wal haram qardawi su ne ɗan ahli sunnan ciki to tafiya ce tarka tarkar tafiya kawai ta a taho a kafa gwamnati kamar gwamnatin Taliban ce gwamnatin Taliban da ke ƙasar Afghanistan akwai yan ɗariƙun ciki har yan iska area boys akwai a ciki duka ba wanda babu amma manufa ce ta haɗu sai aka haɗu aka yi aiki na haka sai ga mutum yana harba bindiga yana kalmar shahada amma ga ta ba a baki yana busawa taliban to wannan littafi sai zan ya buɗe ƙofa to shi ne wannan malamin shi kuma babban malamin ahalin sunna shi ma a damascus sa shi ma sai tashi ya rubuta a sunnatu qabla tadwin ujjaj al-khatib ya yi ta ibowa daga cikin wannan ya zo kuma ya rubuta wannan littafi din usulul hadith wannan wannan littafi kusan shekaru ashirin da suka wuce na karantar da shi a zariya lokacin naira talatin da biyar muke siye na fata an gane sai da mun karance shi kakkaf haka ana karatu da ɗaliban ilimi kullum da safe wallahu musta'an abin da nake so mu gane yanzu waɗannan littattafan za su taimake ka kasanta abin da zindiƙai suka yi wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarilayin da 'yan shi'a da masu faɗa da shi'a a bisa jahilci suka yi wajen ƙirƙiro hadisi kun ji dalili na biyu daga cikin ainihin wato abin nan ko daga cikin dalilai ɗin wato yin manufar a ɓata musulunci dalili na uku shine a tafriqa al'unsuriya wa ta'assub lil qabilati wal baladi wal imani bambanci na ƙabilanci da gari da kuma limamin fiƙihu misali larabawa suka ƙaga hadisi suka ce inna allaha idza radiya anzala alwahya bil arabiyya wa idza ghadiba anzala alwahya bil farisiyya idan Allah na cikin farin ciki sai saukar da wahayi da larabci in yana cikin bacin rai kuma sai wahayi da farisanci وما فارسها كرامة فكتي إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية كن جوانا قبيلين في نيكوي ina fata an gane sannan ta'assubanci zuwa ga mazhabi akwai waɗanda suka ce duk mutumin da bai ce bismillahir rahmanir rahim ba a fili a sallah a bismillah sallah ta ɓaci haka ce me yasa sai suka ce annabi muhammadu ya ce jirgin ruwan annabi nuhu da ya zo ya kewaya ka'aba ya tsawafi da ya zo yin raka'atai tsawaf zai karanta fatiha sai da ya bismillahir rahmanir rahim shi kansa jirgin ruwa to kaga wannan ne sannan kuma wajen imami suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum zai bayyana a cikin al'ummar shi shine sirajul umma shine abu hanifa kuma wani mutum zai bayyana sharrin siyasa sharrin iblis shine muhammad ibn idris ash-shafi'i kuma duk wannan sharri ne kai duk ƙarya ce to akwai alqassasun alqassasun sune masu wa'azin turmi waɗannan kan sharrin su ya fi na kowa jama'a don waɗannan bala'in su yana da yawa har yanzu ka je kasuwar ƙauye su ka gan masu wa'azin na batir yahaya ibn ma'in da ahmad ibn hanbali suna zaune sun yi sallah a masallaci sai ne miƙe na wa'azi sai ce haddasani yahaya ibn ma'in wa ahmad ibn hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce man qala la ilaha illa Allah khalaqa Allah min kulli kalimatin tayran min qarahu min adh-dhahabi wa rishuhu min rayhan ya ci gaba da kisa sai da wajen shafi ashirin duk hadisi ɗaya ne daga Ahmad bin Hanbali da Yahya bin Ya'i wa manzo Allah yake duk wanda yake la ilaha illa Allah kafa daya Allah zai halitta mai wani tsuntsu a cikin aljanna bakin tsuntsun na zinare ne bindin tsuntsun kuma lu'ulu'u ne da marjani ne ta jawo falaloli falaloli sai ahmadu bin hanbali ya kalli a yabin mai ne sai ta karanta da su sai aini ma yanzu nake ji ina so in tambaye ka ne yace to ahmadu bin ma'in ahmadu bin hanbali yana da dan da taku da taku wani lokaci amma ya haya bin ma'in shi kam karatu ne sai daga hannu yace malam wani ahmadu bin hanbali da ya haya bin ma'in yace ahmadu ibn hanbali da ka sani da ya haya bin ma'in su zai karanta da ni ka taɓa ganin su yace ni ɗalibin su ne sun san na san yace to ƙarya kace ni dai ni ne ya haya bin ma'in wannan kuma shine Ahmad bin Hanbali yace la ilaha illallah yace tun da nake jin ya haya bin ma'in da Ahmad bin Hanbali dama ina jin su sasa sai ne ban tabbatar ba sai yau yace yanzu nan kuna ce ku kadai ne Ahmad bin Hanbali a duniya yace to akwai Ahmad bin Hanbali da Yahya bin Ma'in guda saba'in da makarantu hadisi ne kaga tabar makunya da hauka ake nade an kure shi madadin yadda an kure shi amma sai sake bullowa wai kuma yace dama yana jin an ce sata sai ne to yau ya tabbata inda wai su kadai ne Ahmad bin Hanbali da Yahya bin Ma'in yanzu kun ga wannan qas ne to irin waɗannan kussas ɗin wani abin takaici hadisansu suna da daɗi da jahilai har in ka sake kai faɗa da su za ka yi mugun shan wahala misali wata rana wani malamin hadisi suna bin cikin abokan abdurrahman ibn mahadi na manta kisa a cikin littafin shirin alamin nubala na karanta yake wani abokin shi bari in nuna maka cewa waɗannan mutane awam masu saurare jahilai ne sun ce kamar yaya yake bari ka gani sai ce abdurrahman ibn mahadi ya karanta da ni hadisi ta hanyoyin da ba sa kirguwa ku ji hanyar da ya faɗi ta hanyoyin da ba sa kirguwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk harshen shi ya taɓo karan hancin shi to zai shiga aljanna shi dama sai da yake kaga mutanen nan waɗanda yake yake ke shanu ne yake shanu ne yake ya shanu yake shanu ne ba su san komai ba sai su ce su sha ba su san magana ilimi yake ya mutane yake to bari zan gaskata maka cewa shanu ne yake bari in kawo hadisi ka gani za ka ga da su da shanu ya duk ne yake abraman bin mahadi ya bani hadisi ta hanyoyin da ba sa kirguwa sai farkon yawar mutane yace annabi ya ce man balaga lisanahu arnabata ansihi da khalal janna wanda duk harshen shi ya tabo karan hancin shi zai shiga aljanna sai duk suka fito da harsunan yace alam ukhbirka annahum bakar ba na ce maka shanu bane baka yadda ba to ba sani ya ce ke fito da harshen ta kana lasar hancin ka kaga anan yanzu su fa ba su binci ka duba hanyar da ya barazana ita hanyoyi ba za su kirgu ba kuma sai suka karba zai sa jahilai abin tausayi idan ka tashi kuma ka nemi ka gyara musu addinin su za ka sha duka ka karanta littafin ruwan bagaza isar malam zulki dan muhammad da imam kaji malam zulki shine malami na gaske shi kuma wannan ba ayar da ya sani duk duniya sai mu da hammata ne da ya samu jahilai ya koya musu malami na gaske zo gari ya ce gashi gashi in shi wannan ga zai tono a filin shi zai tono sai zo ala gafa ta mala sai fa ban san komai ba waɗannan jahilai ne kaf in gama kaiwa ƙarshen jahilci ka rufa min asiri ina cin abinci ne in shi kuma wannan malamin sai ce a sai dai a yi muƙabala don shi yana ganin in ya kura wannan shi zai kama daula sau da haka aka zo muƙabala ranar muƙabala shi imamu ya fito zauna shi dama bai da karatu wani shiri zai shi ko yaushe ma a yi muƙabala shi kuma wancan shi ne babban malami ya ce aka rinka aiko da littattafai su lawali da sani da samra kandi ya ce wani littafi ma ba zan iya tuna sunan ya ce da naga ana ajin tafa ya ce sai da rana ya faɗi sai na harare sai ce amma dai sai zuciya ta ba ta kare ba ya ce sai nake aikin banza ƙananan almajirai ba su haddace waɗannan ba ma wasu ke ja da ni ya to bari ya fito da ya fito sai ce a tura littattafan su da kasu ke su duk sun haddace waɗannan sai ya ɗan yi zamu ne wannan ya ce ra ce a aiki no a ra yake haka ake no a ra garin har dai yadda ya ba shi gari sai ce to duk jahilai ce ku duba wannan tsaiwar wata ne daren fari jahilai suka ce haka ne malami uban malami sai ce to ku kore waɗannan kaga adab ne Kuwan wato adab ne kamar labarai ne ne da al'umma suke zama kamar al'umma hausa da sauransu amma za ka gane cewa jahilci sharri ne babban abin da za ka fahimta a cikin shi ne idan ba jahilci sharri bane ya za a yi mutum ya daina wasa da hankalin to har yau za ka ga cewa jahilai in wani daina batar da su in ka zo kai kokarin fito da su zuwa ga hanyar gaskiya za ka fuskanci matsala sai ga mutum ya ɗaga laya ya ce wannan laya tana maganin kaza tana maganin kaza tana maganin kaza zai faɗi magunguna saba'in a kanta sai ce dubu ɗaya amma in ya gama karɓan kuɗaɗen su sai su a zauna yanzu zai faɗi ƙa'idar da ake aiki da ita idan ka ɗaura wannan laya to za ka yi alwala da ruwan sama ruwan sama na farkon damuna amma in baka yi haka ba to ba za ka yi aiki to ƙarshen ta ranar da za a yi ruwan farin kana can gona baka tarbe shi ba ma balle kai shi kenan sai ka ga cewa a ce ƙa'idar ce kai ne baka aiki da ita ba ya cinye kuɗin in ka zo za ka wayar da kansu sai ka da wahala su karɓa Allah ya kiyaye jama'a kun ji wannan kaɗan ne daga cikin irin yadda abin nan ibnu taymiya ya littafi ya sa mishi ahadithul qusas to ahadithul qusas din nan jama'a suna faruwa ne daidai da zamani الشيخ علي حسن علي عبد الحميد الأثري يا للتافي أكان حديثا ما في قصاب ما في قليل إلي نوانا زامن يا للتافي جزء guda. saboda kowane zamani akwai irin hadisan da ake kirkiro musu Allah ya kiyaye daga cikin masu ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai zuhadi masu zuhudu da salihai da sufaye su waɗannan sharrin su ne su sun zauna a masallaci suna ibada amma ba su san addini ba su kuma jahilai in sun gan sun ce waɗannan sun san addini da haka sai su rudu duk abin da suka faɗa musu sai su yarda kun ga nan alfiya ce wadda al'imamu suyuti ya rubuta tare da sharhin malam ahmad shakir bari ku ji abin da yake faɗi yake walwabi'una ba'aduhum liyufsida dinan wa ba'adun nasra ra'ayin qafada kaza takassuban wa ba'adun qadrawa min umara'i ma yuwafiqul hawa ma yuwafiqul hawa وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يبدأوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهموهم كالواضعين في فضائل السور ومن رواها في كتابه فمر حكى يسي ما سقر يا أتكين حديثي بعضهم ليفسدوا دينا وسفنوا لدنسوا بعد الدين سنوا مكفأ إذن بيقيت wa ba'adun nasara ra'ayin kasada wasu kuma suna nufin su taimaki wani ra'ayi ne kawai suna nufin su mara wani ra'ayi ne kaza ta kasuban wasu kuma su ne don neman abinci ne kamar wanda muka faɗi a makon karatun baya wanda ya zo wurin sarki ya samu sarki ya saba zuwa yawa sarki hadisan fada hadisan fada su ma suna nan wanda za a je a wa sarki ya ji daɗi har yanzu fa ana yi fa har yanzu an je fada ana yi ba fada ma irin waɗannan sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya yanzu ba su da kuɗi ba ba wanda zai je ne musu ƙarya tun da su ma talaka amma masu siyasa masu mulkin yanzu kaga su malamin fada ya je da rawani da katon karbi ya je ya kalli sauƙi ya ya huce la ilaha illallah sai shi ne sai shi wani hadisi ya tuna wallahi matsiyaci ƙarya zai ci shirya shiryayya bai zai da ita ba ma yanzu ne da ya kalle shi kawai sai kawai ya tsiro wata ƙarya da sani to irin waɗannan suna ne irin wannan malamin ya je fada ya dubi sarki ya duba yau dai ba wata ƙarya da zai yi sai sai sarkin fada ya ce ala gafata malam yau ba za a yi wa sarki hadisi ba ya duba ya duba ya dubi sarki sai sun kai da kai sai dan sai sai ce Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya gaskiya aka ce Allah gafata malam sai manzo Allah ya ce bai halatta a yi wasa da komai ba sai da kibiya ko da doki ko da tantabara saboda ya lura sarki yana wasa da tantabara a hannu to manzo Allah ya ce kada a wasa da komai sai da doki ko da kibiya ko da tantabara hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da suka ruwaito shi amma ba haka lafazin yake ba amma shi matsiyacin sai cire lafazin manzon Allah sai saka nashi dan ya samu kyautar fada sarki ya ɗibi dinare ɗari ya ba shi jiya malam ujjaju al-khatib anan cikin as-sunnah wal makanatuha da cikin usulul hadith yace kai to kai shi ma'amun yayi kuskure yayi ta'adi yace yaushe mutum zai zo gaban ka kana sarkin musulmi yayi wa annabin mu ƙarya ka ɗibi dukiyar musulmi ka bashi yace kai da ya kamata ka hukunta shi dan kai ya kuma to irin waɗannan masu hadisan fada suna yace yace akwai masu yin haka takassuban don neman abinci don neman su samu abin duniya wa ba'adun kadrawa lil umara ima yuwafiqul hawa wasu kuma suna ruwaito hadisan da ke faranta wa sarakuna rai haka jin aka san wannan sarkin yana goyon bayan muawiya ne sai kirkiro wasu hadisan ƙarya ta kawowa in aka san wannan sarkin ali yake goyon baya sai aka kawo hadisan ƙarya ta goyon bayan ali duk sun yi waɗannan abubuwa shi yasa wallahi mafi adalci daga cikin malamai su ne malaman hadisi su ba sa goyon bayan kowa sai wanda yake da gaskiya daga annabi kawai kowa ya sai in kai ƙarya za su ce ƙarya ike ba za su raza ba za su ce kai kuskure ba sai su ƙarya yi ko uwaye ka ba za su sauka maka sai malam yace wa sarruhu mafi sharri daga cikin maƙaryata to shi yake yake su fa'i dan da rike kaduwa ba'u su kan sun ƙirƙiro hadisai muhtasibina al-ajra fi ma yabda'u wani neman lada ma suke yi game da ƙaryar da suke wai suna ma jiran a biya su lada Allah ya biya su sun yi ƙarya don da aka taɓa su sai suka ce lam nakzib alaihi inna ma nakzibu lahu mu ba mu yi ƙarya don mu cutar da annabi ba mun yi ƙarya ne don mu kare shi don haka muna jiran Allah ya biya mu ne mu aikin alheri ne yanzu duk ayoyi da za su kare manzon Allah ba duk hadisai ingantattu da za su kare shi in su ba sun yi ƙarya to kun ga in mutum ya shiga ɓangaren malaman hadisi dole ya adalci in ba haka ba su yi su ne aiki ne to kaga wanda yake nuna maka su yi sufancin su bai kama irin wannan shirman ba in ba haka ba ya zai ce masarranta daga cikin matsaryatan ma shi ne sufiya sai ce faqubilat minhum to amma sai aka karbi karyar daga gare su rukunan lahum saboda hankalin jama'a ya karkata zuwa gare su me yasa saboda kullum suna da babban riga da rawani da sarbi suna zaune suna kalwa a masallaci to waɗannan in kace ƙarya suke sai kai faɗa da jama'a to amma a hakan kuma ƙarya suke ƙirƙirwa kawai fanka fanka ba shi ne kilishi ba aka ce kyawun ƙori hatta a bani hal'ula homo homo har sai da aka samu malamai waɗanda su cancanta a ce musu malamai suka bayyana irin waɗannan hadisai sai ce kalwa bu'ina fi fada'il suwa kamar waɗanda suka ƙirƙiri ƙarya game da falalon surori kamar rawaha duk wanda zai ruwaito wani hadisi game da falalon sura fi kitabi a cikin littafin shi fazar to sai ya taka kankan ba haka ba sai ya fada ciki ku dauki littafin du'aul mustajab ku gani ku ga irin hadisan ƙarya da ke ciki ko na aboki na yana nuna aikin takhriji da tahzibin littafin insha Allah ta'ala ina fatan zan karbo sai in marmaza sai in sa a kwamfuta ko da printing irin haka ai saboda ɗaliban ilimi su samu ko ba abin nan saboda littafin du'aul mustajab ya shiga cikin mutane amma kashi biyu bisa uku na abin da ke cikin du'aul mustajab duk ƙarya ne da shirme da tatsuniya amin to Allah ya kiyaye to kun ji irin waɗannan waɗannan suna da sharri jama'a don waɗannan sun kirkiri hadisai da yawa in suka je suka tara mutane suka fara musu hadisai sai su ta kuka ta kuka nan ƙwaƙarya kawai suke zama Allah ya kiyaye sannan sai al-khilafatul mazhabiyya wal kalamiyya sai kuma sabanin mazhabi da kuma ainihin abin nan da kuma abin nan aqidoji na ilmul kalam falsafa da sauran ku ji wasu suka kirkiri hadisi wai man rafa aidaihi fi ruku'i fala salata lahu wannan yan ahnaf ne tare da malikiya ma akan wannan mazhabin suke da malikiya da ahnaf shine ke cewa in aka ɗaga hannu wurin kabbara harama daga nan ba za a sake ɗagawa ba akwai hadisi akan haka amma hadisi ne da isi munkari al-imamu tirmidhi ya rawaito shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud amma bai tabbata ba cewa in aka ɗaga hannu ba za a koma ba an gane hadisin bai tabbata ba ku karanta cikin tirmidhi to akwai hadisai sahihai cikin bukhari da muslim da muwaffa ta imam malik annabi yana ɗaga hannu wurin ruku'u da wurin ɗagowa daga ruku'u ƙari akan haka a cikin sunan abi dawuda ingantattun hadisai da muslim na al-imam al-umaydi akwai kuma ɗaga hannu ma a tsakanin sujuda guda biyu din wanda abdullahi dan umar a can ya kore cewa annabi baya ya tabbata kuma to amma nan wai ga shi ana cewa wai annabi ya ce wanda duk ya ɗaga hannu a wurin ku to zai da sallah sannan wai kullu ma fi samawati wal ardi wa ma bainahuma fa huwa makhluqun ghayra al-qur'an duk abin da ke cikin sama sammai da ƙasa da halittun da ke tsakanin su to halitta ta akai sai dai qur'ani ne ba halitta ta akai ba kun ga wannan yana intisari ne ga aqida ahli sunna amma ƙarya ya kawo ba za a karba ba matsala akan shin qur'ani magana Allah ne ko halitta ne mu'tazila da jahaniya suka ce qur'ani ba magana Allah ba ne qur'ani halitta ne shine ne risala yake musu rabbi a cikin muqaddimar risala ina fatan an gane to anan shine suka kaga hadisi wannan hadisin ƙarya ne duk gasu ne to duk irin irin waɗannan da kika san shi yasa yake da kyau ɗalibin ilimi ya same su waɗannan da kika san malamai sun rubuta su ne don su bayyana irin waɗannan hadisan amma a tattaƙaice suke bayyanawa don dai kan ya zama kana da cikakken ilimi a kai ga shi الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة نسوكاني راكموني الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة في عيسون ياكو فتايا نمالا مرئي المقدسي sannan ka ga wannan al-abatil wal manakir was sahah wal masahir gashi na al-hamzani abu abdullahi sannan akwai al-mawdu'at akwai kitab al-mawdu'at al-mawdu'at al-kubra مع الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي لا ترتيبه كده وانا زي الإمام الذهبي لكم وانا اللآلئ المصنوعة للأحاديث الموضوعة دا وانا المنار المنيف والصحيح والضعيف مع الإمام ابن القيم والله إن ودا نوسنا abin da nake cewa ɗaliban ilimi su yadda su ɗalibai ne tukuna yanzu fa har yanzu ana magana yanzu matsala ɗaya ake magana a cikin ilimi ɗaya matsalar ita ce matsalar wada'u ƙarya a cikin hadisi kuma a cikin ilimin matsala to ɗalibai akwai buƙatar su sadaukar da lokacin su je su karatu shine sai ka tsufa to a lokacin kuma ka tsufa hankali ya zo maka kuma ga ilimi sai ka kawo alheri amma kawai ka ƙara rayuwarka kana yawo da kasar nan taɓa ka ce wani ne ya faɗa ku fa ku yi wani kasar ɗin waye yayi nashi eh dole ne ɗalibai su yi karatu yanzu waɗannan littattafan jama'a in ka ce su ba ajiye su za ka ba karanta su za ka tun daga farko har ƙarshe sai ka ajiye duk abin da ka karanta kuma ka roƙi Allah ya zauna maka da yadda da bukata ta taso kawai sai dai ka ji kana iya kirawo suna littattafan kuma ba wai ne ba in ka kira ɗin aka je aka duba za a gani in ba a gani ba a kawo maka maganin nan ce ba mu gani ba shine muke so ko za a taimaka a kar maka lawa dan bude mana amma ba a mun duba ba mu gani ba a to ya zama a ta kuma a ba mu gani ba ne ta don yanzu sai maka hujja da qur'ani a ce maka wuri kaza sai ka je ka duba inda kake zaton da ba nan ba kada ka ce babu a qur'ani a a sai ka ce baka gani ba ala gafa ta malam kuwa ina aya take da ka ba shi sai sai ce ai ga inda magana take to jama'a kun ji aiki ja ke sannan akwai at-taqarrub ila al-hukami wa asbab ukhra mun yi magana akan irin waɗannan neman kusanci zuwa ga masu mulki yana sa mutane suna karya a cikin hadisi kana neman mai mulki ya matso da kai sai ka kago hadisi ka ce jikan dan hodiyo ne shi kuma dan hodiyo jikan manzon Allah ne shi nan ke ta jijiya abubuwa shi kenan duk ba haka ake yi ba kowane ɗan siyasa ya zo yanzu ƙasar nan ya fara siyasa kwana biyu sai an mai da shi jikan ɗan hudu shi kuma ɗan hudu sai ake jikan annabi to kaga wannan ɗan siyasa in the essence ya zama wa shi jikan annabi ne ake son a ce amma ana yi maka abubuwan ne a hankali tukuna Allah ya kiyaye to gaskiya saboda Allah ba a yi hoto sa ɗin wannan kowa ya samu zama ta abubu ɗaya daga ciki don duk abin da ke cikin ɗaya shi ne ke cikin sauran shi ba sai a yi sai ku je ku karanta duk waɗannan abubuwan jama'a da kuma za ku ku karanta sai ka samu fayil kuma sai ka rinka adana su akwai sanda bukata za ta taso sannan kuma shi ɗalibin ilimi ta yadda yake tara ilimi da littattafai ke yanzu an karanta da kai wannan matsala to ka zama alama suratin sai ka je ka karanta abin da ka sani kai kuma idan da ka haɗu da wani littafi da yake da alaƙa da abin in kana da kuɗi kawai sai ka siya ba wai sai waɗannan da ka sani ba gaskiya ina gaya muku mu da muke tarin tafa irin wannan mu fa ba zuwa muke siyan littafi ba ba zuwa muke neman littafi ta bala'awa mu kawai muna shiga wurin sai da littafi ne da kuɗi kawai da kaga wannan a wannan maudu'i ka bato nawa ne a wannan naira ɗari ce a cikin shi alhamdulillah wannan ka bato alhamdulillah to muka je faran nan kuma ba barci Allahumma salli ala Muhammadin sai as-salatu khairun minan nan dole ka karatu don in baka in baka karanta ba ka zo ka tara ku ran da matsala ta taso a ce in kuna son bayani ku je wani akwai littafi zai muku bayani nan gobe baka karanta komai ba ka zo kai ta ƙarya in akwai waɗanda sun tara littafin ba su karanta ba in wasu suka je suka karanta sun ce ƙarya ne sai ce yana na ɗakin ka mun je jana'iza aka zo ba a saka mata cikin kabari sai na ce jama'a ku saurara a jiya akwai wanda bai kwanta da matar shi ba sai na alaji adamu ba ni manta sai ce eh sai nake kin shiga akwai wani aka ce eh ne ne ce a me wannan nake a haka yazo daga annabi a ni ba mu sani ba nake a ba ku sani ba ba shi ne hujja ba amma yana cikin bukhari nace kuma kuna da bukhari tun ka a haife ni a to ni ban taba gani ba nace ai ba ku duba ba nace yanzu dai sai ku shiga ku saka wannan mun an gama mu kuma mu je mu samu jana'iza a kan gani shi kenan aka zo ito yana ta ya sai wani almajirin ya sai fato jiki da daddare zo da sai zuwa kare ya ce wallahi tun da aka dawo ya ce su duba bai gani ba ya ce Allah sarki yana bani kawai sai nake alaga a kan halaka ga wani ya karanta ta ila illallah kaga kuma Allah sun so su ba mu kunya ne ce a sun ba ku fa ba sun so su ba ku idan in ka samu littafi jama'a wallahi ina faɗin wannan maganar ba cewa ni wani bane amma ɗabi'a ce ta ɗaliban ilimi haka aka koya mana a koyar da kai abu in aka koyar da kai ka fahimci abu to sai a baka maraji suna littattafai sai ka je ka same su a wancan lokaci gaskiya mu littafi ba shi da matsala ne yake da suna kuɗin ba su da matsala littafin ne ba a samu to amma a yanzu akwai littattafai kuma kuɗin ne kaji matsala don a lokacin nan nakan iya tuna zan je da naira dubu ɗaya kasuwar zaria wallahi wani lokacin sai dai in ba alaran ma ko wani malam ibrahim shi ne masu littafa in ce su aje mini saboda na rasa littafin da ban siya babu littafa to dubu ɗayan nan kuma malam fatuhul bari fatuhul bari da kogamin sharhin bukhari naira saba'in na fara siyan shi akwai ibn kasir na wani na wurin naira talatin na siye ibn kasir mujalladi bakwai naira talatin na siye eh a dubu ɗayan da kuma fatihul bari na da sai an taya ka ɗauka katan biyu da rabi saboda littattafai ne irin na da jar takarda ne nauyi katan biyu da rabi sai ka ɗauko abokin ka ya ɗauko ana ta munna yau an an samu fatihul bari ta to wallahi musta'an don haka abin guda uku ne abu na farko ka je ka koyi ilimi abu na biyu ka koyi abin da aka koya maka don kar ka ruɗe don ku fahimci abin ba za ka iya koyar da kanka ba sai ka je a koya maka yanzu kar ku manta yau akan kalma ɗin ce muke ta sharhin ta ita ce almaudo fal awwal almaudo to in ka gama gane hadisi maudu'i yanzu duk littafin matsala da kake da shi kowane iri ne ka je ka ɗauke shi a yau ko tadribin rawi ba sai waɗannan ba kowane iri daga cikin alherin littattafan musala abin da ke cikin wannan shi ke cikin wannan sai dai wani usulubin shi ya fi sauƙi wani nashi ya fi wuya wani yana bayanai masu yawa wani yana taƙaitawa amma duk abin da ke cikin wannan za ka samu a wannan don haka duk littattafan nan da na faɗa muku in ba ku samu ba ku je ku ga wani littafi kake da shi na musala a kana da ikhtisaru ulumul hadith na Ahmad Shakir a kana tadribin rawi kana da al'ida kana da al-muqaddima ta Ibn Salah duk waɗannan dafan sai ka je ka ɗauki babul wada za ka ga duk misalan nan da na kawo to sai kuma ka je kana faɗaɗa ilimin ka a sauran littattafai to sai ka ga matsala ɗaya kana da littattafai guda goma waɗanda za ka yi hujja da to ranar da matsalar ta taso a kai sai ka ga in ka zo za ka yi magana ne da authority ba wai kame kame ba to amma dan Allah an baka karanta ba fa shike nan sai zama inna min al-ajaibi wal ajaibu jummatun قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول في أبن تكيش أبن ما ماش دا مسوي أكو سبايا دراك سيدري raƙumi yana ɗauke da kayan ruwa amma kishi zai kashe ga littafi kana da shi amma kuma ka zo kana faɗaƙin faɗa cewa kai baka taɓa gani ba ina magana ta baka karanta ba yasa da ɗaliban ilimi za su gane kun ga na ɗaya ɗalibai ba za su shiga rikicin malamai ba na biyu ɗalibai ba za su je hira ba na uku duk wata hayaniya da ake yi ba za su shiga ba da duk inda ka gansu to za su zauna ne za su yi munakashar wata matsala kuma in suka zauna ɗin sun san su ɗalibai ne ba wai sun zauna ne yanke hukunci ba a'a game da matsala kaza wani ne ka sani ne ka aure ba ma taɓa karanta komai ba to wani na taɓa karanta to in kuka ɗan gama tattakwalawa a matsayinka na ɗalibin ilimi matsayinku na ɗaliban ilimi suka ce to mu je mu samu malam wani ya warware mana to amma a'a yanzu kawai suka zauna suka tattauna sai su fitar da karar daga nan sun ce sun fitar da fatawa sun gano cewa duk garin nan yan wuta ne kawai sai wanda ya shiga kaza shi to kai eh ɗalibai manya Allah ya kiyaye ku zama kun ji don haka don Allah ku je ku karanta kun yanzu daga cikin irin matsalolin da hadisai mawdu'ai din nan suka kawo rigingimu akwai akwai hadisan lailatul nisfi a ba daren rabin sha'aban akwai hadisi kwaya ɗaya da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan aka ce daren nisfinin sha'aban wato yau sha hudu ga wata to in dare shi ne daren sha biyar Allah yana leƙowa duniya ya gafarta wa dukkan musulmi maza da mata sai dai waɗanda suke gaba sai a ce su a saurara kada a gafarta musu wannan hadisin shi ya tabbata to amma an ƙirƙiro hadisai da yawa waɗanda aka kawo falalar a yi wanka falalar a sa kunshi falalar a yi kaza falalar kaza an haifi wani ranar an yi wani kaza an yi wani kaza shi ne wannan malami ya haɗa littafi ga shi hidayatul hairan ko sai ce ila hukumi lailatul muslimin sha'aban na al-sheikh muhammad musa nafar ba shi ne akan wannan to irin waɗannan buhus su kuma suna taimakon ka wajen su kawo maka nesa kusa shi ne su sun je sun yi buhus a wasu manyan littattafai sai suka tara to kai yanzu kai kuma in ka zo ka karanta daga cikin abin da suka bahafa kai kuma za ka ƙara faɗaɗa abubuwa kun san suyuɗi abin da yake nan ya gagara fa suyuɗi mafi yawancin littattafan da suyuɗi ya rubuta babu insa'i babu wanda ya zauna shi ya nasa'a zai karanta littafin da wani ya rubuta ne in ya karanta in ya fitar da wani abu a kai sai ka ga ya fi asalin littafin burgewa ka duba jallalai ne ba shi ya jallalai ne ba an fara ne aka ban mishi suratul kafi shi kuma yaje tsara sa sannan ya je na shi ad-durr al-mansur fi tafsir bil ma'thur ina fata an gane to haka ake son abubuwan ilimin jama'a sannan ku dubi wannan watan rajab da muke ciki watan azumin tsofaffi a ce to tsoho baba to ga naku sai ka ga tsoho ya fara rajab sa a ban ramadan kwana 90 tsoho ba abin nan ba shi ba shi yana azumi ibn al-qayyim a cikin wannan littafin nashi al-manar al-munif yace annabi bai taba hada wata uku jere tana azunta su ba yace to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ma bai taba share watanni guda biyu ma yana azunta su ba baya yana azunta da yawa daga cikin su aban sannan ya zo ramadan na fata an gane da ɗaya kenan na biyu irin hadisan rajab da ake kawowa kalala azumin tsofaffi azumin kaza kaza azumin kaza duk ga shi nan al-imam ibn hajar ya littafi ya sa musu tabyin al-ajab bima warada fi fadl rajab tabyin al-ajab tabyin al-ajab bayyana abun mamaki yace hadisai guda 33 ne suka zo 32 duk daga annabi duk ƙarya ne yace ɗaya kuma daga sahabi kaza kaza su duk waɗannan musabbatan karanta cikakken bayani a cikin wannan littafi waɗannan hadisan duk gasu a cikin wannan al'imamu abi muhammad al-hasan ibn muhammad ibn al-hasan al-khallal ya tattaro su ya kawo fada'il shaharin rajab a cikin duk za ka ga duk hadisan ƙarya ne da tabbata ba sannan ashura in aka ce ashura hadisan ƙarya da ake kagowa ranar da aka kashe husaini ran nan sama kayan ruwan jini ran nan ƙasa duk inda aka ɗaga dutse sai a ga jini duk ƙarya ne waɗannan hayaniya sannan wanda ya kunshi ranar ashura zai samu aljanna wanda ya sa lalle wanda ya sa menene tozali a ido ba zai yi makanta ba duk waɗannan hadisan ƙarya ne gaba ɗayansu abin da ya tabbata a ashura da taso ashura azumi ina musahabi ne to kun ga gashi nan irin wannan rad'ul anam min muhadathati ashir muharram ashir muharram al haram gashi nan dai wato a taƙaice waɗannan abubuwan ne ne ina son in haskaka muku wanda inda akwai lokaci waɗannan irin littattafan wato za a kasa wuni guda ne kowa ya koma gindin bishiya ya jira guda ɗaya sai ya sauke su kafin yamma sannan sai a saka wata rana kuma ta muna ƙasa don ƙa'ida ita ce kana karantawa za ka ga wata kalma baka gane ba za ka ga wata magana ta rikita ka za a ga wata magana akasin abin da aka gaya maka misali yanzu na ce annabi bai taɓa yin wata biyu yana azumi da sirri wata biyu na faɗa daga baya bayan sai ka ga wani hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama babu watan da yake azumta shi duka sai sha'aban to sai ka rikice to in ya azumci sha'aban duka ya azumci ramadan sai ga in ka kawo wannan sai a bayyana maka me ma'anar duka ɗin da aka ce to irin wannan munaƙasar wallahi ina gaya muku duk waɗannan manyan malamai da kuke ji haka suke kuma ko har yanzu in ka je makka da madina haka ɗaliban ilimin suke amma a nan najeriya duk na ga abin suwa-suwa ne duk ozoro ne sai mutum ya zo kawai da bulogul mara sai ya buɗo malam ala gaba ta malam nan nake so da allah za mu muƙabala ne an jima wannan yake so a biya mai kawai an jima akwai muƙabala ne wallahi in ka je ka zauna majalisul ilimi bana mun rinka zama da ɗaliban su Ali Hassan ɗaliban ɗaliban su Albani din nan kwana muke zaune a nan shari'a sosai kwana muke a zaune wallahi sai yin sallah asuwa muke tafiya ana ta muna ƙasa ilimi sai ka ji kana jin daɗi saboda ana cajin ka ka shirya ba a ɓaro kaza a likito kaza wani abin ma ka ji ma baka taɓa jin su ba ma to haka kuma duk abin da ake ane a ɗaliban ilimi ne ba ane a yanki ba majalisar malamai ba ce balle a ce to mu ɗaliban nan ba sa karatun fa zama ma za su yi wani ma ba ko jarida a gaban su sai ce wai an zauna ne ana so za a fitar da fatawa a kan kaza sai sa wauta ta mana yawa amma a can za ka ga kaza za ka ga kaza za ka ga kaza za ka ga kaza yanzu bana da na ɗauko wasu matsaloli muna tattauna muna ta shi ya ja suka neme ni na je ne musu lakta a kan tarihin Najeriya tarihin ɗan fodiyo sai da ne awa biyar ina yi musu lakta da larabci muka yi malamai ne wasu hausawa wasu larabawa wasu in yaman wasu in ina in sai na kawo wasu masailu akan dan fodiyo shi ne sai ne ce su asalin su ɗan najeriya ne ce in fact shi iyayen su ma daga kwarbai suke a zaria amma shi gaskiya saboda allah yana buƙatar ya san me game da tarihin najeriya tarihin dan fodiyo kaza kaza kaza shi ne sai suka ce ai wannan ba kai kaɗai ba ai kowa ma shi ne muka sa ƙarfe shida ranar juma'a wallahi sun sa biyu na rana sai da aka kira sallah a Ka'aba idan suka ce sun ji daɗin lakcar nan suna son baɗi in shirye sosai za a zo lakca a ummul qura zan yi to to irin wannan shine za ka ji daɗi ka je ka yi magana cikin ɗaliban ilimi a ce ba daidai kake ba sai ka ce a gyara maka sai a ce ba gyara daga ran nan ba ka zama malami akan matsalar ba amma mu a nan Najeriya ɗaliban ilimi a Najeriya ba su da littafai ba sa karatu amma kowa ka gani da ƙur'anin shi ɗan ƙarami ne shi a aljihu da kasar sannan da hukunci wallahi shi yasa gaskiya shi yasa a wannan irin majalisin da muka rinka sun rinka ɗiban wasu malamai haka da ɗaliban ilimi suna ba ba sai ku zo mu je ku zo mu je me za ka ji tsoro ba jahannama ba ce ba wala kiri bane mutum ne dan uwanka yana so ya ji daga gare ka kai ma ka ji daga gare ku yi mubadalar ilimi da ra'ayi ku karu ya karu ka karu shi ma haka to daga nan sai ka gane mustawanka al'ilmi amma in ka zauna duk da hausa ake yin abin ko duk da fulatanci ake ko duk da barbarci ake yi ai dole ya daɗi tun da yaran ku ne amma ka zo inda wani ma in ka ce miki a'a bai san a'a ba sai ka ce miki la hada huwa sahih amma alladhi qulta fala to Allah ya taimake mu to jama'a kun ji wannan shine a takaice dangane da abin da ya shafi hadisi maudu'i riwayar hadisi maudu'i ko kawo hadisi maudu'i a cikin littafi haramun ne sai ka bayyana hanyar bayyanawa guda biyu ce akwai tasrih akwai talwe akwai karara in ka kawo hadisi sai ka ce wannan hadisi ƙarya ne haza kadibin ko haza mawdu ko makamantar haka akwai talwe talwe shine a kaikaice sai ka ce ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي الرويت وي دقى النبي domin ka yi gini ne a kan majhuli ruwiya ƙa'idar malaman hadisi duk hadisin da kace ruwiya to ba isi ne tare da cewa wannan ƙa'idar kamar yadda al'imamin nawawi ya faɗi a cikin littafin al-majmu sharhul muhazzab a mujalladin farko yake a kalla biha aljamahir yace mafi yawanci ba sa aiki da wannan ka'ida yace sai kaga hadisi sahihi sun ce ruwa sai kaga kuma da'ifi sun ce qala yace to wannan kuskure ne ku karanta wannan magana tana nan a cikin suratul salat ma farko farkon ta ashahid idan za ka kawo hadisi matukar bai tabbata ba to dole ka bayyana matsayin yasa za ku ga hadisai da yawa a cikin bulugul mara in kana karantawa in ka babin juma'a za ga ya kawo wani hadisi akan maganar sallar juma'a ba ta inganta sai da mutum arba'in amma da ya kawo sai da ya bayyana bai tabbata ba to ire iren waɗannan yin yawa sai da ya bayyana to abin da ake so kenan amma kawai ka rubuta littafi kawai kana ta cewa kala rasulullahi kala rasulullahi ko ka zo kana jawabi ko wa'azi ko lacca ko hudu ba sai ka yi takhriji kuma ka bayyana matsayi allahumma sai in hadisan sun zo cikin bukhari ko musulmi a nan kan ka ce rawahu bukhari ko muslim to wannan ka abin ne insha Allah idan suka ce idza jaa al hadith fi sahihayn faqad jawaza al qantarata bi sihhati was salama idan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari to ya wuce gada ya wuce lafiya ina fata an gane Allah ya taimake ni to riwaya hadisi da isi mawdu'in hadisi bai halatta ba ina fatan mun gane Allah ya mana taimako. To kun ji na farko kenan dukkan sanda wani ya ruwaito hadisi wanda shi wannan hadisin ya zama shi mutumin makaryaci ne to wannan za a ɗauka ainihin wato hadisin su hadisin ƙarya ne. Wasani na biyu almatruk wannan sai kun rinƙa kuna haɗawa da ƙa'idojin da ya faɗi a can farko fa. Kun ga na farko ya ce in ma an ya kuna da kazibin rawi ko in mai riwaya makaryaci ne hadisin shi ya zama maudu'i. sai yake ai tuhumatihi bi zalika ko kuma tuhumar shi da haka tuhumar shi ne riwaya da ne da ƙarya to anan bari ku ji ba kowa ne yake tuhumar ba fa hatta ƙaryatawa ma fa ba kowa ba ne yake ba wai kai ne yanzu za a ruwaito hadisi kawai sai ka duba sai ka ce wannan ya makareci ne ya kai ka san shi sai ka ce a na ga imamun zahabi ne ya ce makareci a cikin littafin mizan to wannan ka kamar al-khafir ibn al-ja'dar kafin na ga suna ta hujja da wani hadisi na saboda jahili wai da muka kura mutane cewa babu wani hadisi tabbatacce cewa annabi ya saki hannu a sallah haka shine sai suka kawo akwai wani sharhin ahlali halul masail shine sai wani ya kawo to ai ga shi an ruwaito a cikin wannan littafin da na gani nake kai nake gaskiya saboda Allah akwai abun kunya a ce kamar ka za ka ce an ruwaito a cikin wannan littafin akalla ma ka ce an ka in aka ce an ruwaito fa an kawo da isnadi ke nan ce to mai littafin fa yana nan da rai nan kasar Mauritania ne yake ko kasar Senegal da yake na ce shi ne littafin ya ɗauko ne daga cikin littafin mu'jamu tabarani al-kabir na ce gashi ya faɗa daga al-khafif ibn al-jahadar haka ne yace eh ina sa hannu a ofis ina ne sai na jawo littafi sai na buɗo mai sai na ce karanta tarihin wanda ya ruwaito sai karanta sai dafa kai yahya bin ma'in da ahmad ibn hanbali da imamun nasa'i da bukhari duk sun ce wannan mutumin makarici ne bai halatta a karɓa hadisi ne to kaga kazibun kazzabun rawa hadha alhadith anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama taratan yad'u bayni ala sadrihi wa taratan yursiluhuma shi hadisin to wannan hadisin maudu'i ne to ku karanta littafin ikhtisaru ulumul hadith na ainihin al-imamu Ahmad Shakir yace wasu sun ce wai gaba ɗaya babu wani hadisin ƙarya ma duk wani hadisi da annabi ya faɗa gaskiya ne za ka karo da irin waɗannan da ka faɗa sai sai a sun duk annabi ya faɗa sai a ce yau ai bai faɗan ba ne a ce kamar kai ne yanzu da account a banki sai wani je ya shafi ainihin wato abin nan ɗinka da yake da suna cek ɗinka sai je ya rubuta yake a fitar da kuɗi sai aka ce a ai ƙarya ne ƙarya ne yana nufin baka da account a ƙarya ne a bada kuɗi ai ba wai annabi ya faɗa ne ake ƙaryata shi ba ƙarya ce aka yi annabi ake ƙaryata ƙaryar da aka yi annabi wasu suka ce duk abin da aka ce annabi ya faɗa gaskiya ne suka ce ba wani hadisin ƙarya sai Ahmad Shakir ya ce to idan maganar da suka faɗa haka ce to ga dai wani hadisi annabi ya ce sayi ku zabo alayya za a yi min ƙarya to in har wannan hadisin ya tabbata sayi ku zabo alayya to lallai za a yi wa annabi ƙarya la mahalata idan ku bai tabbata ba fa to an fara daga kai shi ma ƙaryar ne ke nan to kuma bai tabbata ba shi ma ƙaryar ne sai ku zabo alayya din ƙarya ne annabi bai faɗi haka ba ku karanta Ahmad Shakir a cikin littafin Ikhtisar Ulum al-Hadith Allah ya kiyaye to na biyu tuhuma da ƙarya akwai malaman da su ne za su ce wani makareci ne su ne kuma za su tuhumci wani waɗannan su ake kira a immatul jar'i wa ta'dil su sun zauna tare da waɗannan da suka ruwaito hadisan ne sun san kamar yadda yanzu muna rayuwa da waɗannan 'yan bid'a in muka ce kaza game da wani mun san shi ne ba wai mun karanta ba mun san shi hakikatan to sai mu faɗa sai ɗaliban mu su rubuta sai ɗaliban ɗaliban mu su je sai su karanta abin da ɗaliban mu suka rubuta mun faɗa sai su kuma sai su je su ba da labari to shi ne abin da ya faru su imamu malik sun zauna da waɗannan mutanen ne sun san su sun yi gogayya da su misali sai da kasar imamu malik in aka ce hadisi ya fito daga iraki baya son ya karbe aka ce lima yace li anna al-iraqa dar dar yace domin iraki gidan bugo hadisai ce kamar yadda ake bugo kuɗi saboda iraki daba ce ta rikicin siyasa shi a sunna shi a sunna kowa sai ta dare sai kaga karya to sakamakon wannan jama'a ku gane tuhuma din da ƙarya akwai malamai na jarhu wa ta'dil zamu zo mu magana a kansu a can ƙarshe in muka zo magana jarhu wa ta'dil insha Allah to su in suka tuhumce ka kamar Imam Malik kamar Yahya ibn Ma'in kamar al-Imam An-Nasa'i kamar al-Imam Ad-Darqutni kamar Ali ibn Abdullah ibn al-Madini kamar al-Imam Al-Bukhari kamar al-Imam Ibn al-Madini waɗannan malamai su ne a immatul jarhi wa ta'dil da makamantansu to idan suka ce muna tuhumar wani da ƙarya to shi kenan ya zama almatruk shi ne ma da yake wasani almatruk to kalmar matruk da ita da munkar da ba'ifin jiddan duk ma'ana ɗaya ce ku kiyaye jama'a sai dai kowane malami akwai da yake faɗi kamar ɗa ne a ƙasar hausa an haife shi ran juma'a wani ya ce mai jume wani ya ce mai ɗan juma wani ya ce mai ɗan jimmai misali amma dai duk ne ma'anar wanda aka haifa juma'a to haka wannan almatruk hadisin wanda aka tuhuma da ƙarya kuma ana iya ce mai munkar kuma ana iya ce musu ba'isul jiddan amma saboda malam kai ya haɗa mana kalmomin su iri ɗaya anan su ya bar ɗaya anan kawai don zai faɗi munkar a wani wurin don shi munkar yana zuwa ta siga daban-daban wasali na uku kuma fa wanne ne na uku a inda yake cewa au fuhsu zalatihi ko kuma yawan kuskure kuskure akwai wanda ya kuɓuta daga kuskure ne amma kuskure ɗaya biyu a hadisi ana afuwa amma hadisai goma ya ruwaito guda tara duk kuskure ya kawo su sai haza fahisul ghalab fahisul ghalab wanda yana da yawan kuskure yanzu kuskuren ka yadda ake gane yayi yawa shine kuskuren ka yafi daidai din ka yawa to in mutum ya zama haka to hadisin ya zama shine wasalis almunkar kuma ne yake ala ra'ayi a bisa ra'ayin wasu malamai domin wasu malamai suna sharɗanta munkar shine hadisin da mutumin kirki ya ruwaito afwan mutumin banza ya ruwaito ya saba wa mutumin kirki in ba ku manta ba a baya mun yi to amma bari ku ji fa a ka'ida mustaqarra tabbatacce ka'ida dukkan su ana ce musu munkar din wato munkarin hadisi iri iri ne misali in ya zama hadisin nan ba wanda ya ruwaito su sai wani shi kuma wanan da ne kuma duk malaman hadisi sun haɗu akan shi da ne kuma shi kaɗai ya farranci shi kaɗai da ruwan shi hadisin fara hadisuhu munkaran ko kun fahimta shi ne yake wa ajma'u li ba'sihi fa huwa karab haka bai koli ya faɗi ku kiyaye yanzu mun gano munkari ta hanyoyi uku zuwa nan hanyar farko mutumin banza ya ruwaito hadisi ko mai mantuwa ko mai sasanci ya saɓawa mutumin kirki ya ce hadisin shi yana munkari hanya ta biyu mutum ɗaya wanda duk malamai sun haɗu akan shi ne rauni ne kuma shi kaɗai ya ruwaito hadisi kaza shi ma hadisi ya zama munkar hanya ta uku mutumin da zan yana da yawan kuskure a hadisi in ya ruwaito hadisi shi ma zama munkar don haka a cikin aka ce maka wannan hadisin munkar ne sai ka ce ya aka ya zama munkar tunda munkar ɗin iri iri ko kun fahimta to daga nan ne za ka gane fa'idar ka koyi bahasi a cikin isnadi kai da kanka imam al-bukhari zai ce haza hadisin munkar sai ka ɗauki isnadin da kanka sai ka bincike shi zai gane ya aka yi makarar ta faru duk za mu koyi waɗannan abubuwan a hankali insha Allah wa kaza rabi wal khamis malam yace haka na hudu da na biyar wanne ne na hudu da na biyar shine aw ghaflatihi ghafla me ce ghafla mun kawo misalin gafla ku je ku samu kasar na shida a ne maza gafla ita ce sakarci kai ka rinka ganin kowa mutumin kirki ne yadda kowa ya baka hadisi sai ka karba kuma kowa ya zai zauna makarantar ka sai ka karantar da mun kawo misali da rufi ibn sa'ad aka ce kana salihan fi dinihi muhsinan fi riwayatihi sakaraku hadisin yana nan cikin bulugul mara. hadisin menene menene menene guda uku din nan launi menene za ku ga riwayar rusul yawa su gafilai mutanen kirki ne amma shashashe ne saboda su mutanen kirki ne ba za su iya wa annabi ƙarya ba sai suke ganin kowa ma ba zai wa annabi ƙarya ba kuma sai suke ganin kowa mutumin kirki ne in ba kuma ba hannu misali da ustazai a yau nace ustazan yau yanzu duk wata yarinya da ta zo da hijabi tana makarkata tana da wannan ita tsoron Allah ita lahira ita mutuwa kaza kaza yanzu wannan mumina ce ya kamata a aure ta kaji ya aine wannan shiga aka ce ka bincika dama ne minister kan ai ba bincike wannan yan wuta ce tsinanniya ce da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wadda ta zo da hijabi ne mutunci in za ka aure ta sai ka yi bincike shi ne abin da hadisi ke nufi amma mace ta zo da tsokakken wando dama hadisi ya ce mal'una ce il'anuha fa hiya mal'una inan ya ce ku tsine mata wannan kan wani bincike zaka kuma kai da aka ce kai mata tsinuwa kafa uku amma wadda ta zo da hijabi da niqabi tana bayyana imani tana tahajjud ta haddasa qur'ani sai kai shawara zaka aure ta sai ka je ka bincike a kanta amma ustazan yanzu sai la ilaha illallah ma ka yarinyar nan mumina ce ka ta hada hadda fa ta hada hadda sai ga ustazu ya rike shi da to to gafla ce ta samu ustazan yanzu shine saboda su mutanen kirki ne sai suke ganin kowa ma mutumin kirki ne to ustazai suna fama da wannan kullum kuma su ma sisters sun fa haka fa kawai yau da sun ji malami yana wa'azi ya iya wa'azi ya iya magana ya iya hada lirabi ya iya hada shi ke ni ina son shi ne in ce to ke da suka ce kina son malam wani ya suka ce gane mutumin kirki ne malam ya iya wa'azi la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah to duk da su gane ba su gane formular da annabi yake nufi da ai dama wanda ka gani da alaman nagarta aka ce ka bincika nagartacce ko kuwa abin nan ungulu da kan zabo ne to shi ne ghafla sannan na hudu kenan ko sannan sai na biyar kuma da malam yake au fiskihi mutumin da yake shan giya ko yake zina shi ma hadisin shi munkari ne ina fata an gane sai malam yake summal wahamu to sai wahamu wahamu din nan da ake iya gano wahamu me wahamu tukuna wahamu din shi ne rudani ne muku misali ɗazu daidai da yadda za ku fahimta malam ya tara ku ya ce farillan Allah guda bakwai sai shi wannan je zai karanta sai ce malam ya ce farillan Allah guda bakwai wata ran yaje zai maimaita wa ɗalibai karatu ko wasu ɗaliban sai ce kuma farillan Allah guda shida wata ran ya tara wasu ɗaliban kuma ko waɗannan ɗaliban sai ce farillan Allah guda goma sai wani ɗalibi ya ce amma malam ranar farko da ka karanta a masallaci kaza ka ce bakwai sai ce eh haka ne kana da gaskiya haka ne haka ne jama'a na yi kuskure kun ga za a iya karɓa amma sai kuma wani ya ce a na gane ta hana jiya kuma ta ce guda shida ne sun ce eh malam kai ma kuskure kake wannan ne sai zan shi kadai ne ya ruwaito hadisin amma fa huwa muttaridun fa yasiru hadithuhu muttaraban idza sara hadithuhu muttaraban fala budda an yakuna huwa tasafa bi sifati al-wahyi shi yana da sifa ta wahayi kenan yana da rudani a cikin kwakwalwarsa to ya ake iya gano shi sai malam yake a alaihi in aka gano wahani ta yaya bil qara'in ta hanyar haɗo qara'in yaya qara'in shine an ruwaito hadisi kaza sai ka dubi hadisin akwai wani abu da zai taimake ka wanda za ka iya ganowa misali yanzu Aisha sanda aka yi Isra'i da Mi'raji ba ta wuce shekara uku ba to sai Aisha ta zo tana ba da labarin Isra'i da Mi'raji malaman hadisi za su karba shi ne suke kira mursal sahabi za su ce yiwa uban ta gaya mata abubakar ko uwarta ummu roman ko mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo sai sharwa ta amma a cikin hadisin aisha din idan aisha ta ce an ranar da aka yi isra'i da annabi ma bai kwana a ɗaki na ba